dunduriya akwai jauro gale akwai yarima shehu akwai lambiyar akwai arɗo kadiri akwai kyambu waɗannan garuruwa in allah yarda a tattakaice za a ziyarce su saboda muhimmancin wannan wurin da kuma darasin da za a ji a gabatar akwai ɗan uwa muttari sautu sunna yana sanar da al'umma cewa duk wanda yake son karatuttukan malam kama daga wannan tafsiri darussan mata da karatuttukan malam da yake gabatarwa a Kano to in ya same shi a shagonsa da yake nan a bakin titi a unguwar Bakasi in Allah ta'ala ya yarda zai samu waɗannan karatuttuka na malam din gaba ɗaya muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu sannan kamar yadda jiya muka ba da sanarwa cewa ranar asabar mai zuwa ranar alhamis mai zuwa za a kai ziyara gidajen kurkuku guda uku muka sanar da al'umma cewa duk wanda yake da abin da ya kamata a kawo na tufafi da suga magi sabulu da omo ya kawo wajen 'yan hizba domin a tattara zuwa ranar alhamis a kai sannan muka ba da account number ga duk wanda yake da damar taimakawa daga nesa cewa ga account number nan uh, suna account din shine Center for Islamic Development account number din uh, shine 0058468623 Access Bank Allah ya bada ikon taimakawa uh, insha Allah za mu tafi zuwa ga tambayoyi yanzu kai tsaye a wannan yake cewa assalamu alaikum ya shek Allah ya gafartawa iyayenka da na alaramma da mai karanta tambayoyi da kuma duk wanda ya ce amin ya ce malam tambayarsa ita ce wai mala'iku kan maza ne ko mata sannan kuma suna mutuwa kamar yadda ɗan adam yake mutuwa don a darussanka ka yi bayani akan mala'iku a baya da haka ake bukatan ƙarin bayani
akwai wani bawan Allah da ya ƙi ya bari a faɗi sunansa ya aiko da taimakonsa daga Kano akan marayu da ake yi wa ya ji labarin ana yi wa marayu ɗinkin sallah maza da mata ya turo mana da atamfofi guda hamsin kuma da kuma yadi yadi yadi kusan guda tamanin ya ce yaran nan a musu ɗinki so in Allah ya sa da ina shaida muku bana nambobin da muke yi na ɗinkin marayu nambar adadin marayu da muke yi wa ɗinki maza da mata zai ƙaru a yanzu dai haka insha Allahu a ƙasa mun gama yi wa marayu ɗinki ba za su gaza mutum ɗari biyar ba tsakanin maza da mata to kuma ba mu gama ɗauka ba muna nan muna ci gaba da ɗauka muna kuma dai tantancewa wasu na fi sabilillahi ne wasu kuma kashe uban suke yi da yin sun zo nan to ba yanda za a yi sai dai haƙuri wani in ka gan shi ma ko bai ce maraya bane ba ma sai ka masa intabiyu ba kawai auna shi kawai daga ganin rigar da ya sa ka san bai da bambancin ma da maraya ɗin to wannan ba Allah Allah saka mai da alkhairi Allah ya bashi lada Allah kuma ya masa albarka Allah albarkaci dukiyarsa mun yi mun yi mu faɗi sunansa ɗan garin nan ne amma a Kano yake ya ki yarda a faɗi sunan ya ce a'a to tun da bai bukata ba sai mu ɓoye muna fatan Allah ya isan masa ladansa gidan aljanna Allah kuma ya ji gan iyayensa um, akwai wanda suke ta da'awar cewa mala'iku mata ne kamar yadda Qur'ani ta ba da labari wa ja'alul mala'ikatan ladina ibadur ibadur rahman inasa Allah ya ce ashhadu khalqahum satuktabu shahadatun wa yusalu su mala'iku ba a sifanta su da irin halittar mutum ko aljani ko kaga aljani yana ce aljani ko aljana to Allah ya mai da martani gare su yace da kuke cewa mala'iku mata ne a shahidu khalqahum kun halacci inda ake halittar su ne satuktabu shahadatuhum wa yus'alun shi mala'ika abin da yasa ba za ka sifanta shi da wannan ba shi ba da irin sinadarin da aka halicci dan adam aka halicce shi ba shi fa mala'ika da haske aka halicce shi haske to wannan hasken zaka ce namiji ne ko mace mala'ika haske ne gaba ɗayan shi saboda shi haske ne to baya cin abinci saboda mala'ika haske ne baya shan ruwa saboda mala'ika haske ne baya buƙatar wai inuwa baya buƙatar wani abun hawa baya buƙatar wani ginannen gida wata irin halitta ce ta daban kuma abun mamaki mala'iku sun fi ɗan adam yawa yawansu sannan kuma girman halittansu ya fi na ɗan adam shi mala'ika yakan iya narkewa ai yanzu sai a ce kai ɗin nan kana tare da mala'ika kowane mutum guda ɗaya na tare da mala'iku da suke kula da shi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alu in za ka shiga banɗaki in za ka kwanta bacci in za ka zo masallaci akwai mala'iku masu kula waye masu farkon zuwa asuba akwai mala'iku masu kula waye farkon masu zuwa sallar juma'a akwai mala'ikun da suke mala'iku ne aikinsu kula da ruwan sama aikinsu iska mala'ikun iska mala'ikun kawo haske mala'ikun hadiri mala'ikun tsawa mala'ikun kaza mala'ikun kas kaza akwai mala'ikun da su fuffuke Allah ya musu tun da Allah ya yi duniya kawai yawo suke ta yi a sama kawai tun tun fil azal ɗin duniya yawo suke ta yi a sama kawai sayyahin ba za su daina ba sai ranar da aka busa kafo aka ce duniya ta tsaya ta yanzu wanda zai tun da aka yi duniya iya ta gewaye a sama ije surveillance ije idawo ije aikin kenan la yafturun shin ma'anar la yafturuna ba sa kosawa ba sa gajiyawa akan duk aikin da Allah ya sa su saboda sinadarin halittar su ma ba mai daukan gajiyan bane Allah yana da mulki Allah yana da sarauta dan adam sun ya halicce shi asalinsa dan adam da ƙasa babanmu annabi adam da yumbu ina yumbu da ake gini da shi ko ake gina tukunya ko, ko, ko tulu wanda wajawa suke amfani da shi irinsa na, na, na ma buga ba wai cewa ne exactly ba amma ina so ku gane yumbu shine abin da yake iya daukan gini kwabawa to da shi Allah ya halicci annabi adam da hannunsa da ya dace da shi wani irin hannu ne Allahu alam asalin annabi adam babanmu kaga shi ba mala'ika bane shi dan adam ne to tushen asalin dan adam shine ƙasa to da aka zo halittarsa sai Allah ya sa mala'iku yace su je su ɗebo masa duk wani kala da nau'i na ƙasa a duniya duk wani kalan ƙasa da shi aka hada aka yi wannan yunkun aka halicci annabi adam da shi me hikimar haka saboda in ya halicci ɗan adam da wannan ko a ina ne a bayan ƙasa ɗan adam in yaje zai iya rayuwa akwai wani sinadarin ƙasar ita kanta ƙasar ai kala kala ce akwai farar ƙasa akwai mai ruwan madara madara akwai jar ƙasa akwai mai baki akwai irin ƙasar kalari akwai ƙasar jigawa akwai ƙasar kaza in ka zo tonar rijiya ba abin da ba za ka gani ba ƙasa kala kala to a duniya ma in ka je zagayawa kasashe daban-daban kasashen nau'in kasarsu daban-daban to shi annabi adam da aka zo halittarsa babu wani nau'in kasa a duniya da ba a hada da shi wajen halittarsa ba to da za a ci gaba da halittar to kuma sai aka hada masa aka halitta masa matarsa daga kashin hakarkarinsa aka ciro wani abu a hakarkarinsa sai aka halitta masa matarsa wa khalaqa minha zawjaha kenan yana farkawa daga bacci kudu sai ga mutum a gefensa waye sai ga wata mace wace ce mala'iku suka ce masa me matarka ce me yasa aka sa mai ita kusa da ita kuma me yasa aka halitta masa ita daga jikinsa wai dan dan adam ya zama yana tausayin mace wai dan mace ta zama tana makale da mijinta wai dan rayuwar mu ta zama muna hade to daga nan ne aka fara haihuwa aka yi ta hayyafa aka same ni aka same ka aka samu har ƙarshen duniya to kaga wannan layin su da asalin babanmu da ƙasa ne amma mu kuma me da yunƙu da mani to aljanufa da me aka halice su da wuta mala'iku da haske aljanu kuma da wuta ɗan adam kuma da yunƙu shi ne ma har iblis yake gaya wa Allah yana yi wa Allah jayayya da Allah ya ce ya yi wa annabi adam sujada sai ce a asjudu liman khalaqta tina ni ne ni zan yi sujada ga wanda ka halicce shi da tabo yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin adamun nan ni ka halicce ni da wuta kaga iblis ya tabbatar da me aka halicce shi wuta shi yasa duk wanda ya bi iblis dan wuta ne daman kayan wuta ce sai ya ce yaya wuta za ta yi sujada wa ƙasa ba wuta ita ce aka bunka ta take cinye har ƙasa ba yaya za a ce na yi sujada ga ga ƙasa Allah ya ce yanzu za ka ƙi bin umarnin da na maka ne astakbarta am kunta min al'alina har dai zuwa ƙarshe to kaji yadda Allah ya halicci mala'iku da irin ɗabi'ar su da irin yadda suke akwai wata lakca da muka yi sama da shekara goma sha biyar a garin nan sunanta almala'ika akan mala'iku ban sani ba zan nemo ta zan sa ko shi wannan muktar ɗin in zai iya tana can ta daɗe tun muna karatu a darul hadis da farko muka yi ta akan mala'ika akan mala'iku cikin kuma na ji in zan iya tunawa a wani a wata unguwa ne irin karatun asuba din nan da muke zuwa muke can dai wajen hanyar garin liman din nan wani masallaci a kan mala'iku ne gaba ɗaya muka yi to zan nemo ta in tana nan sai a sa ta a intanet ko a page na sautu sunna ko masjidul ansar sai ku ɗauka zai taimaka kwarai tunda yanzu ba zan iya bayanan duka ba Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu dacewa sai me yace wai
suna mutuwa
a za su mutu ba abin da ba zai mutu ba don Allah ce kullum man alaiha fan duk wani abu da ka sani a duniya ba abin da zai dawwama ba zai mutu ba akwai lokacin da komai zai mutu
Allah ya saka da alkhairi wannan shi kuma cewa yake malam yana neman hukuncin wanda yake zuwa sallar juma'a har juma'a uku me hukuncinsa haramun ya aikata ya aikata laifi malamai suna kawo nasoshi na wa'idi cewa wannan mutumin ana lissafa cikin munafukai alamar munafurci ta tabbata gare shi wanda ya kaurace zuwa sallar juma'a Allah gane da
shi kuma wannan so yake a bashi shawara malam cewa mahaifinsa yana da mata guda hudu to yana so yayi musu dinkin sallah shin ya dace ya yi wa mahaifiyarsa kala biyu sauran ya musu ɗaya?
Ƙwarai kuwa, ƙwarai kuwa. Ai, ka ma yi ƙoƙari ya Ka musu iri ɗaya ita kuma ka je ka nemo mai tsada ka fifita ta kansu. Baban na kama ka ɗinka masa yadin da ya kai na maman ka tsada. Ƙwarai kuwa. Ƙwarai, ka sai mata, ka sai mata a tamfar da sai ta sayi shaddar babanka sau uku ko sau hudu. duk ba laifi kai ba. Na.
Allah ya saka. A wannan shi kuma addu'a yake nema malam a taya shi saboda Allah ya sa ya ci jarrabawa ta jam ya samu 400.
Allah ya bawa yaran mu sa'a gaba daya. Allah ya ba su nasara da dacewa dukkansu da wanda za su zana wayar da neko da masu yin jam da masu hadda Qur'ani da masu kaza duka dai Allah ba su sa'a.
Ga wannan kuma take cewa malam dan Allah a taya mijinta da addu'a saboda suna gidan haya kullum cikin tsangwama suke Allah ya hore musu su yi gidan kansu duk da muke cikin gidajen haya inda muke gaba ɗaya ba mijinki kaɗai ba ubangiji Allah ba mu kuɗin da za mu gina namu wa sakatan wala ya Allah ka raba mu da zaman haya Allah ka ba mu wadata da rufin asiri Allah ya wata mana wannan mata tana son mijinta kwarai Allah kuma ya sa kada mu yi addu'ar Allah ya karba ku samu gidan naku na kanku kuma ya karo miki kishiya sannan kuma eh ba karamin aiki malam Bahaushe ba Fulatani bane yanzu dai kaga yanzu mun yi addu'a muna tsammanin mala'iku suna ji sun amsa mana a gurin nan yana samun gida zaka ji ya nemo wata budurwa kuma ya dada makalawa a gefe amma fa ba hana dai ba yawa ita dai nake tausayawa ko To wannan ta ƙarshe da ke ta ce tana kallon mu kai tsaye daga ƙasar Kamaru ta turo takarda takardar ke ta shigo hannu za mu ba wa malam wacce ta ce ta yi istikhara akan wasu samarinta guda biyu in malam ya karanta zai san shawarar da ya kamata ya baki.
to madalla insha Allah ta'ala sai a bace lamba a ko sai kai magana da ita in na karanta takardar dan ka tai turo ban gane ba sai sai in bata shawara din Allah ya miki zabe na alheri in kuma yan kamarin ba su miki ba ki zo nan ki gangaro muna da mabukata a nan a gaskiya ne musamman musamman a wannan garin namu na komo muna da samari madaka dawa sun ci sun ci sun ci abun ya gagara aure ya gagara ki zo mu liƙa muke wani kin ga yake taimaka ki ki dauke mana ma shi ki tafi mana da shi kamar ba dan ka kai muku ziyara can ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب